بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 21 ga watan Zulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin tara ga watan Yuli na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 45 insha Allah cikin jiran darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barr namari al-Qurtubi Allah ubangiji ya gafarta masa ibn abdulbari ya rasu shekara ta ɗari hudu ne da sittin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi bayani ne game da ladubba da ka'idoji na neman ilimin addinin musulunci muna amfani da nuska ta abul ashbar abul ashbal zuhairi wanda ya kiraye ta da suna sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadli zamu tashi a lambar tarjama ta 879 daga shafi na 258 inda malam yake cewa wa an mujahidin anna mar'atan min nisa'i abdurrahman ibn auf asabaha fi rubu'i athumuni nayifun wa 30 alfan idan ba manta ba yana ci gaba da yi mana bayani akan muhimmancin dalibai da malamai da masu koyon karatu ya zama suna da sana'a suna da hanyar neman abincinsu kar su zauna kawai su zama wato ba su da aikin yi su zama cima zaune ko su zama larura su zama liability akan al'umma wajibi ne su tashi su nema shine sai yake mana kwatance da cewa ga wasu cikin sahabbai wanda su ne ɗalibai na farko a tarihin musulunci ga malami na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tashi sun nemi na kansu sun nemi halaliyarsu har ya kai ga cewa Uh, Abdurrahman dan Auf Allah ya kara masa yadda cikin sahabbai lokacin da ya rasu mace daya cikin matansa mace daya cikin matansa abinda aka bata rubu'u thumun in san uh, gadan mata aure ko daya ce ko biyu ko hudu ne idan akwai ƴaƴa shine thumuni daya bisa takwas takwas na dukiya to shi za a bawa matan aure su si, si, si, share to wannan ɗaya bisa takwas ɗin kuma matan su hudu ne kowace ɗaya abinda ta samu a cikin ɗaya bisa takwas shine watan abinda ya doshi a nayyufin wa samanuna alfan dinari dubu tamanin zama wannan kudin ba ƙarfin kudi ba ne fiye za a an kalisa fasu da naira wallahi watakila ya wuce biliyan goma dinari dubu tamanin sai ta sama biliyan goma za ka lissafa shi saboda kowane dinari ɗaya a yanzu haka misali yana tashi ne a wajen dubu ɗari da hamsin duk dinari ɗaya da rubo dinar wajen dubu talatin ne sorry wajen rubo dinar kamar dubu hamsin ne ko arba'in da wani abu yes to mu ɗauka ma dubu arba'in kaga sau hudu arba'in su hudu ɗari da sittin to dubu ɗari da sittin shi za ka yi times mu ce dubu tamanin ba ƙaramin kuɗi ba ne na ban muku malam bello ku ne yin lissafi to wannan ɗaya bisa takwas ɗin wato ɗaya bisa hudun ɗaya bisa takwas eh asabaha rubu'u as-sumun nayifun wa samanun wa fi riwayatin min thuluth as-sumun bisa takadirin cewa su uku ne kenan a wata riwaya don ai ga ɗaya riwaya da ta bayyana maka mai ake nufi da kissa wa ukhra an salih ibn ibrahim a wata riwaya ta salih dan ibrahim kala yace salahna imra'ata abdurrahman ibn auf allati dallaqaha fi maradihi Abdurrahman dan Auf bai da lafiya ciwon ajali to sai ya saki wata matar shi mai suna Tamadur Tamadur bintu Asba al-Kalbiyya matarsa ce to bai da lafiya sai ya sake ta sai aka je a gaya ma halifa usman dan affan sai halifa ya tashi ya same shi ya duba shi sannan kuma ya gaya mai kuskure ne haka ya ce mashi kuma in har ka mutu in mitta fi hadal maradi warrafnaha in dai ka mutu a wannan rashin lafiyar tunawa ba ta gado kuma saki ne albat na uku na ƙarshe yana a cikin muwadda karatun yana a cikin muwadda don da ya kanta muwadda ya san wannan karatun ibnu hazmi ya kawo shi a cikin muhalla to kuma cikin ikon Allah sai ciwon ya zama na ajali ne sai ta rasu to har an raba gado ma waɗancan guda uku shi saka tsatira ya ce min sulusis sumuni an raba wa guda uku sai sidna Usman ya ce a ai matan shi hudu ne har da wannan da ya saka a cikin rashin lafiya domin yana daga cikin abin da aka sanya a fiqh musulunci shine mutum mara lafiya da ke cikin gargaran mutuwa ba a zartar da sakin da yayi matarsa dan za a dauka ya mata mugunta ne ka ta ci gado ko kuma watakila cikin gargaran mutuwa bai san abin da yake faɗi ba so da sai aka bata gado gadon ta ya kama kuɗaɗe masu wannan ɗimbin yawa ɗin Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to yanzu wannan a shahid anan shine kaga da bai nemi kuɗi ba ina shi na barin gado sai da ya nemi kuɗi ya tara sannan ya iya barin gado wa an ibn sirina qala kana kana mimman taraka samita abdurrahman ibn aufin wa zaid daga cikin wanda suka bar as-summit shine dukiya wadda take landed property ita ke cewa as-summit da kuɗi abin nan da aqarat kuɗi wanda suke cash da kuma aqarat gine-gine da sauransu abu kuma as-sa'it dukiya mai motsi sune dabbobi kamar shanu awaki raƙuma to ya ba as-summit wa kana mimman lam yada as-samitan Abubakar wa Umar wanda kuma basu bakome ba irin sayyidina Abubakar da Umar saboda su qaribul ahadi bi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana rasuwa ba da jima ba suka rasu suma sannan kuma basu samu halin su kasuwanci ba saboda yanayin shugabanci da nauyin mutane da ke kansu wa an ka'abin qala kana lizubairi alf mamluk yu'adduna al-kharaj Zubair dan Awam yana da bayi guda dubu waɗanda duka suna bashi haraji wato kowa zai je aiki ya kawo wani abu na sakamakon aikin shi kamar yadda misali in kana da ababen hawa kamar motoci ko tricycles kana rabawa masu abin nan direbobi suna kawo balance to shi yake nufi da haraji ana suna kawo balance lam yakun yadkhulu baituhu min hadir haman yudkhilu baitahu min hadir haman amma bai shigar da ko kwandala gidansa don an kawo na yake sadaka ya kyauta ya sada zumunta na fata mun gane wannan wa anna fi in anna ibnan li umara ba amira sahu min ibn umara bi mi'ati alf dirham nafi'u yake cewa wani da ga Abdullahi dan Umar ya siyar da gadan shi na babansa dirhami dubu ɗari wannan ma ba karamin kuɗi bane dirhami dubu ɗari ba karamin kuɗi bane shi ma وأن قرة بن خالد قال سألنا الحسن البصري أوصى عمر بن الخطاب بثلث ماله أربعين ألفا وإذا قسكني أنشي عمر ياي وصية دا أتشرت كندو كيسا ɗaya bisa uku kuma ɗaya bisa uku nan ya kama wato dinari dubu arba'in sai ya ce ƙalala ya ce gaskiya wannan ba gaskiya ba ne wallahi ma lamaluhu kana aisara min an ya kuna sulusuhu arba'in alfa ya ce ina duke umar ta yi kaɗan a ce wai ɗaya bisa ukunta ya kai wannan umar bai da wannan dukiyar walakin nahu la'allahu ausa bi arba'ina alfan fa ajazuha ce amma dai watakila ya ce kawai a cire wannan dukiyar kuma suka yadda din amma ba wai dan ta kai ɗaya bisa uku ba in ma har ya faɗa haka to ta wuce ɗaya bisa uku wa an sayyid ibn musayyib kala la khaira fi man lam yajma al yajma al mala yakuffu bihi wajhahu wa yuaddi amanatahu babu alkhairi game da mutumin da bai tara kuɗi ba wanda za su tare masa mutuncin fuskarsa kuma ya ba da amanar dukiyar ta zakka da sadaka da sada zumunta da taimakon addini duk wanda ya tsaya ya bari talauci ya gigita shi to babu alkhairi tare da shi wa an sayyid musayyib annahu taraka 400 dinar wa qala sayyid dan musayyab aka ce ya bar dukiya dinari 100 dinari 400 wannan ma ya ta sama miliyan 50 ba yake cewa wallahi inni ma taraktuha illa li asuna biha irdi aw wajihi yace wala ban ba waɗannan kuɗin ba sai dan na kiyaye mutuncin fuskata da darajata dan karin ina roƙon wasu ina neman abin ina ta bara wa nabi kilaba ta qala la ta la tadurrukum dunya idza shakartumuha lillahi azza wa jalla yace samun duniya ba zai cutar da ku ba idan kun yi godiya ga Allah idan kun yi abin da ya kamata na godewa Allah da neman lada a wurinsa to wannan ba zai cutar da kai ba wa qala ayyub ayyubu sakhtiyani yake cewa wa kana abu kilaba ta yaqulu li ya ayyub yana ga ɗaliban shi nasiha ce kai ayyuba ilzam suqaka ka lazimci zama a shagonka fa innal ghina min al afiya kaga wadata ita ma lafiya ce kar ka sake a ce baka da sana'a yana mai fada sosai ce ka ci gaba da riko da sana'arka wa fi riwayatin an ayyuba sakhtiyani qala qala li abu kilaba ya ayyubu ilzam suqaka fa inna fiha ghinan anin nas ce ka lazumci sana'arka domin wannan zai sa ka wadatu daga mutane wa salahan fid kuma addinin ka ya gyaru wani abdurrahmanu ibnu abza al-khuzai kenan wani duk cikin kananan sahabbai rahman ibnu abza sahabi ne mai kananan shekaru maula ne ga wani mutum cikin sahabbai mai suna nafi ibnu abdul harith shine yake cewa ni'mal aunu ala ad-din al-yasaru madalla da wadata wadata taimake ka akan addini madalla da mutumin da yake mawadaci kuma yake amfani da wadatarsa dan addinin musulunci mu kiyaye duk wannan wadatar ana maganan wadata ta halas wadda kuma mai ita ya, ya yana amfani da ita dan taimakon addini saboda kada mutane 'yan duniya kawai su dauka ana taiban arziki ne mutlaki a arziki na alkhairi kuma arziki wanda ake amfani da shi don aikin alkhairi to wannan abun yabo ne wannan masu shi suna sama da talakawa marasa shi wa an abi zabbiyan al-azdi qala qala li umar bin al-khattab radiyallahu anhu ma maluka ya aba zabbiyan yace me duke ka qala qultu wa ana fi 2500 yace yanzu ina da kusan 2500 qala fattakhid sa'iman ceto wannan dukiya ta kara kuma ne yake da su ceto ka nemi wato abin nan sa'iman mai kiwo fa inna yushiku an yaji a ugailima min quraishin yamna'una hadha al-ata yace dan za a zo wato nan gaba za a zo wasu quraishawa za su hana za su hana samun kyauta za su zo su tare dukiya yana nufin sarakuna za su zo daga baya wanda za su kwace dukiyar mutane su hana kowa sakewa yace to abin da ke da sa'im shine mai kiwo wanda yana kiwo yana lissafin zakka yana fitan maka da abin da ya kamata na sadaka da sauransu to kai riko da shi wa an yunus wannan yunus ibnu yazid kenan ibnu mishkan al-aili qala ibn shihab akhbarani sulaiman ibn abd al-malik anna abd al-rahman ibn hubayra akhbarahu anna abdullah ibn umara rakiba al-ghabata famarra ala ibn hubayra wata rana abdullahi dan umar ya shiga jeji sai ya ga ibn hubayra sai ya ce wa huwa fi baiti yana gidansa fa kala yace ala tarkab ma'ana ka zo mu dan yi kilisa ma fara kibtu ma'ahu himaran yace sai na hau jaki na bishi fasirna sai muka yi tafiya qala fasakattu uhaddithu nafsi sai na shiru ina magana a zuciyata fa qala abdullahi ibn umar malak yace me ke faruwa qultu sakattu atamanna yace ina ta burace burace ne a cikin zuciyata qala ibn umar sai yace law kana indi uhudun zahaban أعلم عدده وأخرج زكاته ما كرهت ذلك أو ما خشيت أن يضرن shida a ce ina da adadin Uhud na zinariya na san yawan dukiyar kuma ina fitar da zakata ce ba zan kyamaci wannan dukiya ba kuma ba zan ji tsoron za ta cuta ni ba wa Yusuf ibn Asbaq qala qala li Sufyan ath-Thawri li an akhlufa 10000 dirham yuhasibuni Allahu alaiha ahabba ilayya min an ahtaja ila nas yace a ce na mutu na bar dirhami dubu goma wanda za a min hisabi a lahira a kansu ya fiye mini fiye da a ce na rayu talaka matalauci wanda sai ya roki mutane zai ci abinci gara ka mutu a yi maka hisabi akan dukiya kan ta halarci za ka tsira a ƙarshe akan ka rayu a matsayin mabaraci mara akwai wanda za ka zama mutane larura in an ganka kowa ya ɓata rai kowa ya kauce wani ya tsaki ya ce ga wannan mai shagen roƙon ya zo nan wajen gara ka karayi cikin mutuncinka وعن سعيد بن الجهم الجيزي قال جمع عبد الرحمن بن شريح وأمر بن الحارث الصف في المسجد waɗannan malaman guda biyu sahu ya haɗa su tana a cikin masallaci falamma sallama al-imam da malamin ya sallama sallar shi qala ibn shurayh sai abdurrahman dan shurayh ya ce ma amr ibn al-harith ya aba umayya ma taqulu fi rajulin waritha malan halala sai mai tambaya akan wani ustazu mutum ne aka mutu aka bi mishi gadin dukiya mai yawa fa arada an yakhruja min jami'ihi ila Allah to sai ustazanci ya taso sai ya ce shi baya bukatar wannan dukiya zai sadaka da ita duka ma Allah zuhudan fi duniya saboda baya son duniya wa ragabatan fi ma indahu dan neman abin da ke wajen Allah qala sai malamin nan yace la taf'al kar ai haka qala ibn shurayh sai wannan wannan sufi sai yace fa qultu li amr nace subhanallah haba ala gafata malamin sai irin fatawa ce wannan la yaf'alu kace kariye haka la yazhatu duniya kana hana mutane gudun duniya kenan kana so ya shantake wa duniya قال أمر بن الحارث سما لم يتشكي النسوة ما أدب الله عز وجل به نبيه أفضل من ذلك ladabin da Allah ya yi wa annabinsa ya fi falala fiye da abin da kuke cewa ya yi ɗin nan ya kwaɓe kansa daga dukiyarsa ya sadaka da ita gaba ɗaya ya koma yana roƙon mutane wannan ba irin ladabin da Allah ya koyar bane ga ladabin da Allah ya koyar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala Allah ta'ala Allah yana cewa wala taj'al yaduka yadaka maghlulatan fi unuqika wala tamsuka kullal basti fataqud maluman mahsura kada ka matse kudinka gaba daya kar ka sanya hannunka ka rungume a wuyanka saboda tsaba rage rowa baka sadaka baka kyauta baka komai kar kuma ka saki hannunka haka saka ka gaba daya har kudinka su kare a dukkanin biyun sai ka zama abin zargi abin yin abin dariya idan ka bari kudin ka sai kare gaba daya sai ai ta kallon ka ana maka kallon wawa idan kuma ka rike su gaba daya baka ba kowa sai a dinga maka kallon marowaci to kaga ashe duka biyun ba daidai bane abin da yake daidai shine ka rike abin da zai rike mutuncinka ka kuma bada abin da zaka kaddamar ga lahirarka ce to wannan shine manhajin qur'ani game da mu'amala da dukiya to ba akan mu'amala da dukiya ba akan komai in ka rike manhajin qur'ani kayi riko da abu mafi kyau akan wa'azi akan tarbiyya akan aure akan zamantakewa akan kasuwanci akan komai ka duba menene abin da qur'ani ya karantar kaji wannan malamai ne na gaskiya jama'a ya bamu wannan fa'ida ce muhimmiya ya bamu game da ko me za a yi a duba yaya qur'ani ya ce ayi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi yaya magabata suka fassara sura ka ba daidai bane mutum ya zama yana da wadata baya ci baya ciyarwa baya samma kowa ba daidai bane ba daidai bane kuma ya ce bari ya ɗiba gaba ɗaya ya sakar da ita ya wayi gari ba yi da komai duka ba daidai bane me daidai tsaka tsakin waɗannan guda biyu kana ciyarwa kana tufatarwa kana sadaukarwa kana kyauta kana taimakon addini kana taimakon marayu abin da ya sawwaka sa'annan kuma kana rike abin da zai rike mutuncinka قال أبو عمر ابن عبد البر يكتب هذه الآثار كلها ولن حدثي maganganu da aka kawo innama auradna ha huna ibn abdur yace mun kawo su ne anan li Allah ya zunna zannun dan kan wani ya zaci cewa jahilun wani jahili zaci cewa bima yara fi hadal babi da abin da ya gani a can farkon cikin wannan babi anna talabal mali min wajhihi lil kifaf wal istighna anil nas huwa talabud dunya al makruha al mamnu' kada mutum ya ɗauka wato neman abin da za ka samu don ka wadatu don ka kare kanka yana cikin abin da aka hana na neman duniya abin kyama fa inna hu laysa kadhalika ba haka bane ba haka bane rahimallahu abu darda'i innahu kana yaqul yace Allah ya ji kan abu darda ya kasance yana cewa min fiqhil rajuli almuslimi istislahuhu ma'ishatuhu yana daga cikin ka gane mutum ya san addini musulmi ne wanda ya san addini sani mai inganci ya dinga ƙoƙarin gyara rayuwarsa wanda ya shafi mutuncinsa abin da ya shafi tattalin arzikinsa abin da ya shafi binnan dukiyarsa ya dinga alkinta ta yana yin abin da ya dace to yana cewa ya san abin da yake addini wannan magana ta ibnu abdurrahman tana cikin hilatul awliya wa qala aidan ha ila abdurrahman yana cewa salahul ma'ish min salahiddin ka gyara rayuwarka yana daga cikin gyaran addini wa salahuddin min salahil aqal wanda kaga ya gyara addininsa alama ce akan cewa hankalinsa mai nagarta ne domin masu hankali mai kyau su ne suke fahimta addini sai aiki da shi sai Allah yake yawan magana ya ce fa'atabiru ya ulil absar da ire-irensu wa qala sha'irul hakim ala a'idan billahi min batril gina wa min ragbatin yawman ila ghairi marghabi yace ala a'idan ina wani yake ina mutane masu hankali da za su nemi tsarin Allah min billahi su nemi Allah ya tsare su min bataril gina daga wadata mai sawo mutum girman kai kaga ba wadata kaɗai ba mai sanya girman kai girman kan zaka nemi tsari daga gare shi wa min raghabatin yawman ila ghairi marghab kuma daga Allah ya tsare ka daga kwadayin abin da bai dace kai kwadayin sa ba kwadayin haram kwadayi na hadama kwadayi na san tara abin duniyan ba don wata manufa mai kyau ba yace wa an ali ibn abi jumla qala lamma qafala an-nas min al-qustantiniya laqitu yahya ibn rashid aba hashim al-tawil qala faƙala ni wajattun dina al-khubs ita yayin da mutane suke dawowa daga Constantiniya bayan wani yaƙi da aka yi sai na game da malam Yahya ibn Rashid Abu Hashim sai na ji yana cewa na samu cewa addini yana cikin abincinka samun abinci addini wato bai yiwa ayi addini babu wadata babu tattalin arziki babu abin da za a yi ma addinin hidima ورأيت ب... وعلي بن وقال ابن أبي جملة رأيت بلال بن أبي أبي الدرداء أميرا على دمشق بلال ابن أبي أبي الدرداء تابعيني دان gidan sabi Abu Darda ya alkali ne tabi'i ne kuma mutum ne mai yawan ibada da yawan kyakkyawan halaye kamar da ake fara tarihin sa ya wayi gari ya zama amiran ala dimashqa sarki ne a dimashq wato ya rike mukami babba irin mukamin sarauta gashi kuma malami dan malami وقال أبو الدرداء ليس في حبك الدنيا التماسك التماسك ما يسلهك منها baya daga cikin abin da za a zarge ka na san duniya kasancewarka kana neman abin da zai gyara rayuwarka neman abin da zai gyara rayuwarka a duniya to bai nufin watan ba kai mai san duniya ne irin abin zargi din wa qala wa kana yaqulu min fiqi min fiqika min fiqika uwaymir islahuka ma'ishatar yana cewa daga cikin alama kana da fiqihu shine ka dinga gyara rayuwarka yana ga uwaymir yana ga wa kanshi kenan wa qala umar ibn khattab radiyallahu anhu ya ma'ashar al-qurra ya ku alarmomi makaranta yace istabqul khairat ku yi gaggawan neman alkhairai wabtagu min fadlillah ku nemi falala Allah wala takunu iyalan alal nasi kar ku zama wato damuwa akan mutane walaqad ahsana mansur al-faqih fi qawlihi wannan mawaki yana cewa wa qad yunsabu ila ghairihi afdalu min rak'atay qunutin wa naili hadhin min as-sukuti wa min rijalin banaw husunan tasunuhum dakhil al-buyuti ghudu abdin ila ma'ashin yarji'u minhu bi fadli quti yace afdalu min rak'atay qunutin abin da ya falala biye da fiye da kaje masallaci kai raka'a biyu kai tsawon karatu a cikinsu wane ne hazin minas sukuti abin da ya fara lafiya da ka zauna kai shuru irin alamar kai na tsatse ne mai neman lahira ba ruwanka da duniya wa min rijalin banau husunan yace kuma abin da ya falala fiye da kuma abin nan masu gidaje da suka gina katangu wato masarauta tasunuhum dakhilal buyuti wanda suke tsare su suna zaune a cikin gidajensu abin da dai fi wannan falala gudu abdin ila ma'ashi bawaye jijjifi ya tafi neman abin na kansa yarji'u minhu bi fadli quti wanda ya dawo zai zo da abin nan da wani abu na falala na alqaut na abin da zai ci wato tashi ka nemi na kanka ya fiye maka zama a masallaci kadai baka komai sai nan ya kasance yana koran mutane daga masallaci yace tashi sai su nema abinci Allah ya gafarta mala albani namu mala albani namu na nan Zariya. na san galibin mun sha jin shi yana yin wannan ya sha tara mu tun amuci yayi mana irin wannan fada ce kai me sana'arka ba usadanci kawai ba ce kowa ya je ya nemi sana'a a san meye sana'arka kasuwanci aikin hannu leburanci aikin gwamnati karantarwa ne ko menene ya zama dai an san sana'ar da kake yi kar ka sake ka zama kawai kai dan hadimin masallaci baka da wata sana'a wannan kuskure ne jama'a shi zai sa daga baya ka zo kai ta bin wasu hanyoyi marasa kyau kana cin abinci da su kar ka zama malami mai karantarwa baka da sana'a komai irin shi ne zaka ga daga baya sai ka ji ya shiga wata hanya daban mala ya sha mana kwatance da wasu wanda suka shiga izala daga cikin malamai irin na da wanda wasu in suka ji talauci fa jama'a akwai wanda har komawa suke su fara duba da bokanci to da da suna yin wannan abin sun tuba ba su da wata sana'a kuma kuma a kungiyance ba a kula da su a ba su wani abin nan a dinga ba su wani stipend kungiyar ba ta da wannan tsarin ko ba ta da wannan wadatar to da idan mutum ya ji talauci talauci ya buge shi sai ya ɗauko kundin shi na da da ya tuba ya karkaɗe ya koma ya ci gaba da bokancinsa wani daga nan zai samu da hanyoyi na yaudara a tara kudin masallaci ya cinye a tara kudin marayu ya cinye ya an so kudi a gun gwamnati ko wasu masu taimako wasu mahusinun ya cinye duk wannan me ke kawo shi ba wai ina justifying bane amma me ke kawo haka shine idan wahala ta yi wa mutum wahala to baka iya hana shi ya ci haram to zaka me ya zaka kare kanka daga wannan zamiyar to tun farko ya zama kana da sana'a hakanan kuma a mataki na cibiyoyin ilimi a mataki na ƙungiyoyin addini wajibi ne su ma su zama suna da hanyoyin samar da kuɗaɗen shiga da su yi addini kowa ya sauna daga cikin filosofi mal albani shi sa ya iya samar da wannan santa Allah ya saka mai da alkhairi ya canza mutane kuma orientation akan ya ake gudanar da addini ba a gudanar da addini da bara kawai kullum sai dai a ce ranar talata da ranar asabar muna neman sadaka ko duk an yi sallah a ce fi sabilillahi duk wannan abin da za a yi a gama a mafi yawan masallatai da ake irin wannan neman sadaka za a yi wata guda ba a tara naira dubu uku ba wallahi dubu uku inda a nan arewacin najeriya ne wala wata guda za a yi ba a tara dubu uku ma'ana ba a samun naira ɗari kullum ke wani zai saka kowa sai ya yi tayammamul khabisa minhu sannan zai saka wata ya gaggiyar biyar wata ya hamsin da ya rasa yadda zai da ita sannan zai saka wanda ma fa saka ɗin kenan to akwai inda ma wani za a saka 'yan agajin masu sace masu tara kuɗin a masallacin Abuja an taɓa kama irin wannan ana tarawan ashe 'yan agajin suna duba ina ne masu kuɗi suke zama da 'yan canji da manyan masu taimako wannan envelope ɗin duka sai su kwana da shi kawai ba a ganin su saboda ba a yin addini da bara yadda wannan filosofin filosofi ne na da mara kuma mara wanda an gwada shi baya ci yanzu ka kaddara jama'a da bara zaka gina irin wannan masallacin da bara zaka gina irin masallacin Sultan Bello ko masallacin Rijiyar Zaki ko masallacin Gwallaga duk ga sanan manya mai masallacin Ahlus Sunna ko ina gari kaje ga sanan za ka gansu in za ka musu kima wani yafi miliyan 100 kudin da aka gina shi ta ina za ka tara wannan kudin da bara ta ina so da dole sai addini dole a samu mutane da suka zage za su yi addini da kwanduwarsu ta ilimi a samu kuma wanda suka zage za su yi addini da kwanduwarsu ta wadata to kaga ai ba su samu wadata ba sai sun nemo kuɗi kamar yadda ba za ka samu ilimi ba sai ka nemo karatu ana buƙatar masu karatu ana kuma buƙatar masu kuɗi to kai ne karatu ka gane mai kuɗi kar ka sake ya fahimci cewa kana kana son ka ci a cikin kuɗin shi duk abin da za ka nuna mashi na addini ka nuna mai yayi wa addinin hidima ne ba kai zai mawa ba to sai ku zauna lafiya da shi ya gane kai ma kana da ƙana'arka kana da abin yinka abincin gidanka bai gagare ka ba suturarka ba ta gagare ka ba kudin makarantar 'ya'yanka bai gagare ka ba to ka zama lafiya da masu kudi amma suka gane kana san kudin su ne kai dan ka ci ga banza kana so ka sa irin rigar su kuma a cikin kudin su ko gwamnati ta gane cewa su wane kudin da muke ba su ba addini suke wa kansu suke ginawa shikenan su raina in kana jin maganar da 'yan siyasan nan suke faɗa jama'a a gefe akan malai masu amsan kuɗin su wallahi zaka zaka ji takaici ba dan kankani ba so laka jama'a kamar da malal albani ya sha faɗa mana wannan ina maimaita mana jama'a kowa da ke ji na kai tsaye ko daga baya a matsayin ka na ustazu tashi ka nemi sana'a kuma a wannan zamanin ba sana'a ɗaya ba ka zama you are highly enterprise yi tunanin hanyoyin da zaka samu ka rufa kanka asiri kar ka zama kawai dan dan karatu zalla an wuce wannan zamanin dole ka san da za ka kai noma kai kiwo kai kasuwanci kai sana'a kuma wani lokaci abin da ke damun ba ma iya farawa daga karamar sana'a wani raina ƙananan sana'o'i da ƙaramin jari ba duk wanda ka ganshi da arziki sai da ya fara daga wani daga wani ground wataƙila daga ground zero ya fara kakka damu da irin magana da ake fara cewa dangote bashi ne kai shi Lagos duk wannan hikayoyi ne kawai hikayoyi ne na da da na yanzu yanzu ba mai kuɗi bane to kai ma tashi ka nema kawai ba ruwanka da yayi na shi shi model din wani ne nashi model din ya bi kai ma tashi kai naka noma ne kiwo ne kasuwanci ne safara ne akwai hanyoyin arziki jama'a da yawa a cikin duniya da yawa hanyoyin arziki na Allah ba sa karewa saboda alƙawarin Allah ne Allah shi yake azurtawa ka tashi ka tafi ka je ka saro wani abu ka kawo shi wani gari kasuwanci abinda babu anan ka dauka ka kai Sokoto ko Taraba ko Maiduguri ko Yamai ko Maradi daga can ka siyo wani abu ka kawo daga Soba daga daga ina ne duk ga sunan abubuwa mutane suna yi ko dubu biyar ne daga za ka iya wannan sana'o'i in kai manomi ne lokacin noma yi ka je kai noma kai noman damuna kai na rani ka nemi hayan gona ko ta gado ko ta waye kai idan ɗan kasuwa ne kai kai idan ma'aikacin gwamnati ne kai ka samu wani jari da za ka yi wani abu ka dinga augmentin da kuɗin da ake bayarwa na albashi wanda ba sa kawo ko ina wato dai kada mutum ya zama kawai shi dan masallaci ne zalla shi za mu wa masu ta irin wannan anan wajen kowa ya je nemi sana'ai kar ka sake ka zama wato wanda kawai mabaraci ne kai a cikin mutane mutane za su za su tsane ka annabi kuma yake cewa mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane ranar alkiyama sai ya zo fuskar shi ƙwarangwal babu nama a jikinta alama cewa ya zo da mummunan matsayi a lahira Allah ya tsare mu to malam ya ci gaba da cewa faslun fi bayani haqiqati zuhud wannan faslun shi ibnu shi wannan malamin abul ashbal shine yayi shi amma agun ibnu abdulbar ci gaba ne kawai yana ci gaba da yin bayani yana balancing a nemi arziki amma kada a biye wa duniya a nemi abin da za a yi rayuwa wadda za ta zama rayuwa ta mutunci cikin karama amma kuma yana magana akan zuhudu na taka tsantsan game da duniya to shine ya ci gaba da kawo waɗannan maganganun a ƙasa yayi wani ta'aliki muhimmi wanda ya kawo maganganun malaman da game da abin nan da yake cewa ikhtalafa ahlul ilmi fi bayani haddu zuhuri fi dunya malamai sun yi sabani game da me ake nufi da gujewa duniya wa qad jalla zalika al-hafiz ibn abd al-barr fi sanaya hadha al-fasl ibn abd al-barr zai maka bayani dalla dalla game da wannan a cikin wannan faslin sannan sai ya ɗauko daga ibn jama'a badruddin ibn jama'a cikin at-tadhkira inda yake cewa wa ala talibul ilmi an yaqna'a bima tayassara dalibi wajibi ne kuma ya zama yana da ƙana'a ga abin da ya samu na wadata gwargwado din wa in kana yasira ko da dan kadan ne wa minal libasi bima tayassara sutura ma da abin da ya sawwaka ma yasturu mithluhu ko da abin da zai rufe mai al'aurarsa wa in kana khaliqan ko da kodadde ne fa bisabri ala daiqil aishi yunalu si'atal ay ilimi mai fadi to ba a samun sa sai an sha wahalar rayuwa kallabi ko ilimin boko ne kaje kaga dalibai a wasan sai ka dauka yan gidan yare ne inda zaka gansu a rame suna suna suna suna a dafa ɗan wake wani ya anshi ruwan ɗan waken ya sa siga ya mai da shi kunun kanwa ya mai da shi kunun kanwa shi zai sha ya tafi to gaga sai an sha wahala wannan ilimin duniya ba fake da ba balaka na lahira wa yujma'u shamlul qalbi an mutafarriqatil amal kuma wannan shi zai hada zuciyarka ta zama ba ta biye wa burace buracen rayuwa wato ka nema din amma zaka nema ne iya gwargwadon abin da kawai zaka rufe asirin kanka kar kuma neman ya raba maka hankali yace fatafajjar fihi yanabi alhikma yanabi alhikma daga nan zaka ji hikimar ka ta bunƙasa yace qala shafi radiyallahu anhu la yatlubu ahadun hadha alilma bil mulki wa izzin nafsi fayaflah yace ba wanda zai nemi ilimin nan ya dinga tunanin shi dan sarauta ne ko yana jin shi isasshe ne kuma ya samu tsira a harkar ilimi dole sai yayi tawalu'u sai ya kankan da kai walakin man talabahu bi dhillin nafsi wa daiqil ajshi wa khidmatil ulama'i aflaha wanda ya nema cikin talauci da kaskantar da kai da yau malaman hidima to wannan zai tsira kamar kace shafi yana ga maka experience din shi so da shafi'i maraya uwarsa ba ta da kuɗin ma za ta biya kuɗin makaranta saboda ka tun farkon da aka kai shi makaranta tun yana ƙasar Yaman kafin ma su dawo Makka a lokacin ma ta ce to malam ni dai ɗana gashi ba ni da kuɗin da zan biya kuɗin makaranta allo ko islamiyya amma ya dinga maka hidima tun daga nan ya fara yi malamin hidima su ne wanke-wanke su ne ɗebo ruwa su ne ciyawa irin almajiri da kake gani ƙolo da aka shafi ya fara da Allah ya bishi ya nuna Allah ya fitar da shi a cikin ɗalibai da hazaƙa sai malamin ya ce to shikenan yanzu kai ka zama assistant ɗina idan bana nan zaka koya wa ɗalibai karatu shine madadin kuɗin makarantarka tun yana ɗan yaro yake koya ma 'yan ajin su karatu haka ya sha wannan wahalar bai samu wadata ba a rayuwarsa sai ƙarshe-ƙarshe wahala da ya sha ba kaɗan ba ce don gaskiya inda a zamantar za ka yi cewa ulsa ne kashe mamu shafi a bisa yadda tarihin shi nuna yunwa ta riga ta rarrake shi sai ya ce waƙala kuma yana cewa la ya sulhu talabul ilmi illa li muflisin neman ilimi bai dacewa da kowa sai wanda yake fatararre ƙila walal ginal mukfi ci algawa ta malam koda wanda yake da dan abun hannun shi kala walal ginal mukfi ci a'a sai talaka ilimi sai talaka yana nufin irin ilimi nashi wato irin ilimi wanda zaka zama malami da za a ji labarin ka a duniya to wannan dole ku kulla da talauci saboda sai ka saryar da lokacin ka ga ilimi wannan saryawa kuma za ta hana ka samun wani percentage da lokaci zaka nema kuɗi ko mun gane abin da yake nufi kenan وقال مالك لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ci babu yadda za a ka samu ilimi irin wanda kake so wanda za ka wadatu da shi wanda za ka ji cewa alhamdulillah na samu abin da ya kamata hasa sai talauci ya cutar da kai garin neman ilimi talauci shi kuma zai same ka inda yake so dan sha talauci abin da yake so ya same ka ya same ka baka da himmar zuwa kasuwa to dole sai himmar ka ta zuwa kasuwa ta ragu sannan za ka samu ilimi ina ƙara kwatanta mana hatta boko ka kalla da kyau ka gani da za a ce ga wani ɗalibi wanda kullum aka tashi za a tafi lecture shi kuma zai wuce kasuwa to yaya rizikin shi zai daga baya za ka ga shi ne a baya eh wa yu'athiruhu ala kulli shay'in kuma sai ka fifita ilimin akan komai wa qala abu hanifa yusta'anu ala al-fiqh bi jam'il ham abinda abinda zai taimaka maka akan samun ilimi shine ka tattara zuciyarka wuri guda wuri guda wa yusta'anu ala hazatil ala'iq sannan kuma sai ka raba alaƙa da komai da kowa Allah ji kamar albani wannan ma filosofin mal albani ne qillatul ishtigali bil umur dunyawiyya sai ka dena damuwa da malai yace hajjana idan sai ka dena zuwa kana ji kana gani za a yi mutuwa kace to Allah ya ji karrai a angoku aure sai ka dena zuwa irin wannan jarabar daura aure duk sati akwai daura aure sai ka dena zuwa bana tana zaman majalisa irin wannan da ake na la'asar har zuwa karfe 11 na dare a yi la'asar ku zauna har magariba ta riske ku ku je ku magariba ku dawo har isha ta riske ku kuna ta musu akan siyasa da tattali da yan majalisa da yan kwallo da yan fim kuna ta musu ba ku san abin da kuke ba ba za ku fara tafiya gida ba sai yan sanda sun fara bin ku da gudu dole sai ka ba wannan sannan yawan yawan yawace yawace ka je nan ka je can yawan fira yawan abokai ballantana kuma a zamanance dinnan yawan chatting yawan taba wayar ka duk wannan sai ka daina shi wallati ya ta'allaku ƙalbul abdi biha abubuwan da suke jan hankalin ɗan adam sai ka bar su bi akhadhil yasiri inda alhajati wala tazid ci sai dai ka rike abin da yake bukata kar ka ƙara akan bukata in zama lahaci mana kana ɗalibi ina ruwanka da wata waya wadda ake yayi ina ruwanka da babur irin wannan roba roba amma ne ganka da babur roba roba sai ya kira ka ya ce wai baka aro me za ka yi da shi ba naka bane ka nemi keke kawai dinda za ka je ka buga ka je ka dawo yanzu ba ka neme ta dan Allah ba ka neme ta dan tsadan mayaki wasu ran haka abin nan malam da kasani Allah ya saka mai da alkhairi mun je karatu wurin shi kawai ya ga wani ɗalibi ya ci gayu malam sai ya ce wani biki za ku je ne ya ce a malam ya ce to wannan irin gayu me za ka yi da shi gayu za ka ce an gode wala haka malam ya ce mishi a gaban mai ce biki za ka je to irin wannan gayin da mutane suke yi ka ga mutum malam inda ka san amarya yadda ka san ana ana talla da shi ko ka ga mutum ya damu wani ka ga wayoyin shi guda takwas ka rasa me yake da su ko kuma duk wata shida sai ya canza mashin to wannan ba ɗaliban ilimi bane yana yaudarar kansa ne ya tani shi ɗaliban ilimi kuma babu ran da zai wa ilimi hidima babu ran da zai zama malami da zai wa ilimi hidima ka zo hadda ka baro garin ka zo hadda da su zaka da alkurani kuma ka buge da canza waya, canza iPhone, canza mashin, siyan huluna, canza takalma, wani ma gilashin idan shi ma kadai abin kallo ne. to duk waɗannan abubuwan sai an bar su sannan ake samun ilimi na gaske shi sa in kun tuna a can baya malam ya mana bayani yace ilimi fa kala biyu akwai wanda zai koyi ilimi dan ya bauta wa Allah iya wannan zai iya koyon shi lokaci kankani ya koma ya ci gaba da neman duniyarsa to wannan bai da matsala wannan kuma ba da shi ake ba wannan ana magana da ɗalibai ne waɗanda suke ilimi da nufin su zama malamai su zama masana waɗanda ake saran nan gaba za su zauna kujerar ilimi za su yi rubuce-rubuce za su yi wa'azi za su karanta za su yi raddi da su ne ake mai irin wannan shirin ai ga kaman kamar da makwance a boko masu zuwa su yi first degree ba wanda ya damu da su kowa kawai zai je nema abincin shi amma ka dawo kace kana so ka yi masters to yanzu ne za ka ga malaman suna yi da gaske a kanka balantana ka dawo kace za ka yi phd terminal degree sai ka ga cewa abin kaman ma akwai mugunta a ciki saboda su ake sai an gogar da kai domin kai ne magajin su yanzu to wannan suna so ya zama ka iya da gaske amma yan first degree ko a ce to la ba'asa a tafi can Allah ya bada sa'a ana ji ana gani ma baka ci wani kwatsin ba za a ce kai a kyale maka eh su malam bari ku tambaye su da su malam Yusuf sun sa abin da yake nufi duk wanda yake lecturing ya san abin da yake nufi da wannan magana amma kan zo PhD sai ka dauka mugunta yake ba saboda yanzu ana so ne a horar da kai dan ka zama kai ma ka dau hannu to wannan kamar ana magana da irin yan postgraduate mutanen da suke yin ilimi dan su zama su ma masu hidima ga ilimi yace fa hadhihi al-aqwalu fa hadhihi aqwalu ha'ula'i al-a'immati allazina lahum fihi al-qidam al-ali fi ghayr mudafa waɗannan kaga maganganun malaman ne da suke da kafa ne zurfi a cikin ilimi wanda babu wanda yake jayayya da su wa kana hadhihi ahwaluhum radiyallahu anhu kuma haka suka zauna cikin wannan yanayi akwai wanda sun samu kuɗin a cikin su amma kuɗin bai rufe musu ido ba kuɗin bai canza su ba saboda sun riga sun ɗauki filosofin rayuwa da suka sani abu hanifa attajiri ne yana da shaguna a kasuwar kufa yana da ma'aikata yana da masu zuwa su safara su kawo kaya amma kuɗi ba su canza shi daga yadda aka san shi imam malik yana da wadata amma ko mutum ne mai kana'a da ba a taba ganin wadatan nan ta canza shi ba kamar da muka ji Shafi'i kuma talaka ne Ahmad dan Hanbali shi limami ne ma a talauci yadda ke limami a ilimi haka yake limami a talauci dukan su masu wadatar su basu bambanta da masu kuɗin su ba ko mun gane zama masu kuɗin su basu bambanta da talakawan su to kaga mu ko galibi akan manhajin karuna muke rayuwa kana min qaumi Musa da an samu kuɗi me yake faruwa fa baga alaihi Allah ya kyauta in kaga mutum yana ustazanci yana yana yana muraja'a to bai da kuɗi amma da ya samu to kun daina kun daina ganin shi kun daina jin labarin sa sai dai can bayan shekaru in sun kare kuma sai ya dawo ce wallahi asiri akan to Allah ya Allah Allah Allah ya baka sauki kenan kawai me zaka ce ne in baka ba ce wallahi asiri akan duk in ka koma ka bukata ka malam bani zaka ji waɗannan yana da gaskiya abinda malam ya matsa akai har sai ka har sai ka dinga cewa ya laita hu sakata ai mun gane malam ya matsa akan waɗannan abubuwan saboda suna da gaskin abin da suka addabi ɗalibai ta ɓangarori guda biyu ko dai mutum ya zame ya bar ɗalibtar ya bi duniya ko kuma ya zauna a cikin ɗalibtar amma talauci ya mai katutun da zai hana shi ya zama productive ɗasa in talauci ya riga ya danne ka shi kenan kawai sai ka kawai ka sallama yadda kasan irin mai kere kaza wadda ciwo ya riga ya kamata nan za a zo a kamata ko watsi ba ta iya yi والله المستعان sai malike cewa sun mai kulu ya'ani mansur al-faqih inna az-zuhda fil halali wa tarkal wa tark fil halali wa tarki ad-dunya ma al-qudrati alaiha abinda ake nufi da zuhudu game da halas shine ka bar duniya bayan ka same ta afdalu min al-raghabati fi halaliha fiye da kwadayin samun halas wato guje mata da kake yi ya fi biye ma halas da kake kana neman halas ne kawai don bukata wa hadha ma la khilafa fihi bayna ulama almuslimin qadiman wa haditha shi ba sabani game da wannan wa qad ikhtalafa an-nasu fi hudud az-zuhdi wal ibarati an an yi sabani game da ta'rifin zuhudu da yadda za a ambace shi bima ya tsulu zikruhu zai yi tsayin ambata wa hasanu ma qila fihi da gaske mafi dadin abin da aka faɗa qaul ibn shahab da yace az-zuhdu fi dunya alla yagliba al-haramu sabrak zuhudu game da duniya shine kada ka bari haram ya galabaici haƙurinka ka dinga haƙuri kada haram ya ci galaba a kanka walal halalu shukrak kar kuma halas ya hana ka gode wa Allah wa qala sufyan ath-thawri yaqul az-zuhdu fi dunya qasrul amal abinda ake nufi da gudun duniya shine wato takaita buri takaita kada ka zama kana da buri mai yawa game da duniya وعن وكيع قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الزهد في الدنيا فقال an tambaye shi game da gudun duniya sai ce kasarul amal shine wato abin nan karancin buri wani ibrahima ibn ibn al-ash'af qala sa'altu fudayl ibn iyad an az-zuhd fa qala az-zuhd al-qana'a wadatuwar zuci wa fiha al-gina tare da wadatar kuma amma sai da zuciyarka ta guji abu qala wa sa'altu an al-wara'i fa qala ijtinabul maharim me ake nufi da takaran tsan yace guje ma ababan da suka haramta malam yace wal atharu an as-salafi was sahabati والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين في فضل الصبر على الدنيا والزهد عنها وفضل القناعة والرضا بالكفاف والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي ويطغي أكثر من أن يحيط به كتاب أو يشتمل عليها باب ابن عبد البر يتي abin da zaka samu game daga salafus salih cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su cikin malaman musulmai game da falalar haƙuri akan duniya da falalar gujewa duniya da falalar yadda da kaɗan da yadda da abin da Allah ya baka da takaituwa akan abin da yake shine na bukata ba tare da haɗama wadda za ta nisantar da kai daga Allah ta nisantar da kai daga abin nan daga gaskiya ba ya ce to wannan ya fi ƙarfin a tara shi a wani littafi ko a kawo shi a wani babi duk in ka bi za ka gansu da yawa a cikin littattafan tarihi na sirarsu a cikin tafin da aka ware irin hilatul auliya irin littafin abin nan asabaru na na ibnu abid duniya irin littafin zuhudu na al-imam ahmad ibnu hanbal na waki'u na na asari na gasunan da yawa irin littafin ibnu al-jawzi da littafin ibnu al-qayyim da littafin ibnu rajab al-hanbali da makamantansu irin malaman da suka kula wajen tattara waɗannan bayanan zaka gansu da yawa da yawa sun fi karfin a kawo su a waje daya kamar za ka ce wannan al'ada ce gama gari a cikin malaman da al'ada ce sananniya a cikin malaman sahabbai da tabi'ai da na bayansu Allah ya gafarta musu gaba da Allah ya ƙara musu yadda wallazi zawallahu azza wa jalla anhum ad-dunya min as-sahabati akthara min allazina fataha alaihi wadanda Allah ya ya ainihin janye duniya daga barinsu ba su samu duniya ba sun fi yawa fiye da waɗanda Allah ya buɗa musu ita adafan mudha'afa talakawa a cikin sahabbai sun fi yawa fiye da masu kuɗi wanda suka samu wadata ɗan kaɗan ne a cikin a cikin mutanen mutanen da to abin da yake nufi da wannan magana shine Allah ya zaba musu abin da ya falala ne a gurin shi kada masu kuɗi su yawa a cikin talakawa su fi yawa kada masu samu su yawa kada masu biye wa duniya su yawa kuma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tsoratar yayi yayi ya ji tausayin al'umma shi akan cewa idan kuɗi suka yi yawa a cikin su to wasu sharori za su biyo baya gaba da hasada da fadace fadace da neman mulki da sauransu za su yawa kuma a cikin mutane kamar yadda muke gani yanzu Allah ya kyauta malam yace warawaina annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala inna allaha azza wa jalla la yahmi abdahu ad-dunya kama yahmi ahadakum ahadukum maridahu ta'ama yashtahi ce Allah ubangiji yakan katange bawansa da yake so daga duniya kamar yadda ɗayan ku yake hana mara lafiyansa wani abincin da an san in ya ci zai ƙara mai cuta haza wani hadisi ne sahi yana cikin sunan tirmidhi da al-hakim ya rawaito sa haza wallahu alam nazara minhu azza wa jalla lidhalika al-abd farubba rajulin kana al-ghina sababu fiski sababu fiskihi wa isyani Allah madaukin sarki zai kalli bawon shi yana son bawon kuma a cikin hikimar Allah da ilimin sa faffadan ilimin Allah Allah ya san wannan bawa in na bashi kuɗi da wadata to sanadiyar lalacewarsa da saban Allah ke ga Allah wanti hakihi da hurmatihi zai yi kace-kace da dokokin Allah wa rubba rajulin kana al-faqru sababa zalika kullihi lahu akwai wanda talauci shi ne shi kuma dalilin da zai sa ya lalace wani kuma arziki ne dalilin lalacewa shi to idan Allah yana son mutum sai ya hana ka wanda za ka lalace wa rubbama kana sababu kufrihi wa ta'dil fara'idi wani talauci na yasa ya kafircewa oh ma tarafani mazmumani inda ulama abubuwan guda biyu wadata ta saka ka lalace da talauci saka ka lalace duka abin zargi ne to idan Allah yana son bawa kuma a cikin ilimin Allah ya san in ya baka wadata zaka lalace sai ya hana ka wadata ya baka a talauci haka ne idan Allah yana son bawa in ya san cewa ya baka talauci zaka lalace sai baka wadata saboda san da yake maka yana son ka tsira to to shi sa Allah yana son sahabbai da tabi'ai da malaman farko kuma a cikin ilimin Allah ya sani cewa waɗanda ya bari a cikin talauci cikinsu talaucin shine daraja da falalarsu waɗanda ya ba su wadata su kuma wadata ita ce tsirarsu da falalarsu duka a cikin hikima Allah ne da iyawarsa wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu annabi yana cewa a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da Nasa'i Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sa ad-daji' wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'satul bitana annabi yakan addu'a ya ce ya Allah ina neman tsaron ka daga yunwa Allah wadare da yunwa a ce ita ce abokiyar kwananka a ce za ka kwana da yunwa to Allah wadaranta Allah ina neman ka tsare daga ha'inci lalle ha'inci mummunan hali ne to yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga yunwa yana yunwa ashe abin neman tsari ne ashe sharri ce yunwa da ta rarake ka har ta sa maka ulsa ko ta dinga sa maka ciwon kai ko ka dinga gani garara garara ko ta sa ka dinga fara tunanin saban Allah to wannan abun gudu ce وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر والفاقة والذلة وأن يظلم أو يظلم كما يدكي cikin hadisin al-Imam Abu Dawud shi ma da Nasa'i da Bukhari cikin Al-Mul Mufrad Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr Allah ina neman bazanka daga talauci wal faqati da rashi wal dhillati da wulakantuwa ko kaskanci wa an azlima aw uzlama kan nai zalunci kuma kada a zalunce ni kaga duk waɗannan abin neman tsari ne kenan munanan abubuwa ne ba daraja bane su wa kana min du'ai sallallahu alaihi wasallam ha ila daga cikin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin muslim da tirmidhi da ibnu majah allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina wannan lafazin kuma wal afiyata wal gina kamar yadda ya kawo anan Allah ina neman ka ka bani shiriya ka bani takawa ka bani lafiya ka bani wadata والدليل على أن التقلل من الدنيا والاقتصار فيها والرضا بالكفاف منها والاقتصار على ما يكفي ويغني عن الناس أفضل من الاقتصار منها والرغبة فيها أقرب إلى السلامة ما رواه سيتي أما فهينذو dalilin da za a kafa hujja da shi akan cewa duniya duk da an ce ka neme ta amma ka nemi kaɗan ka taƙaitu akan abin da zai wadatar da kai ka taƙaitu akan abin da zai zama ya ishe ka rayuwa kuma ya hana ka roƙon mutane wannan ya fi falala fiye da yawaita nemanta da tsananin kwaɗayi zuwa ga nemanta kuma ƙarancinta ya fi kusa da tsira fiye da yawanta cito ga wasu hadisai da za a sake abin nan wato karatu ne yake na balansin game da abin nan kuɗi da talauci kaga shi mamu nauyi da yake yana cikin sufayin ka kuma radu salihina sai da ta kawo falalar talauci ya ta kawo wa hadisai da yawa da yawa zaka ga akwai bias a ciki sai kuma ya dan kawo kadan na masu kuɗi kadan haka kamar imamul bukhari yanzu yana magana akan falalar auren budurwa ya kawo hadisai ya kawo hadisai ga sun dan yawa kuma sai ce to falalar auren bazawara ita ma kata ce an manta da ita to kaga shi ko gaskiya ibnu abdul bari anan yayi balance sosai ya yi balansu za kowanne ya kawo ƙarshe zai baka kai ka zaɓa wa kanka abin da yake ya fiye maka za mu saurara insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi